السلام عليكم muna cikin sunan tauba suna da tara za mu tashi a kan aya ta dari da hudu wanda ne sai za mu da aya da ake suna sai yana shiri don maulan mu sai ya usman nauti wanda zai fassara a sai da bashir don maulan mu sai ya usman nauti radiyallahu ta'ala anhu Allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولد والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق تسجيل الجار العظيم سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة سورة أبو الوابع ابن أبي المنذر لأبو كاسر بلاش وزوبي da suka nuna suka ayyana su sun karɓa sun yi laifi sun ɗaure kansu kuma Allah ya karɓi tubansu to sai munafikan da ba su da suka ba da uzurin ƙarya annabi ya ce ya annabi ya musu gafara ya karbi ya yi gafara da musu zuri sai suna ganin kamar da waɗannan guda bakwai da ka'abun malik da abokansa guda biyu wato maratun rabin alwaƙa maratun rabi da hilalun umayya sai suna ganin kamar sun yi ƙauyanci da suka bayyana gaskiyarsu to shi ne Allah ya ce alam ya alamu shi ba su sani ba ne Allah la shi Allah ruwa ya kwar taubata shi yake karɓar tuba an ibadihi daga bayansa wa ya akuzu sadaqati kuma yake gudun amwalihim sadaqatan tudakkiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhi Allah ke karɓar sadaka in an miƙa akwai hadisai da dama da aka rawaito manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa duk lokacin da bai ba ta sadaka yi gefa sadaka walau na dabino ko na abinci ko na kuɗi sai ya faɗa hannun Allah kafin ya isa hannun almaci wannan hadisan sun kawo sun tafi ƙwaƙwalwar malamai musamman malaman tauhidi ya za a yi ana tunda tsarkake Allah ga barin jiki jikkar gaban Allah ya tsarka gaban jikkuna a cikin jiki amma ga hadisai ingantattu sun tabbata har malaman su su imam malik suna cewa da ire-iren hasawoyinsa suna cewa a nurruha kama ja'at irin waɗannan kamar ka anna ma yi bayi nuna nan idan su ne bayi naka inna ma yi bayi nuna nago yadda za ya shauka da haka wannan salaf abin da suke cewa annin ruha kama ja'a ku wuce karatun da da kwaci shi haka kawai ku wuce ku ziyarta shi haka kar ma ku da ku ba ta lokaci wajen neman shari'a yana cikin kursu sha biyar na na alƙur'ani da kuma sunna cewa sadaka sai ta fada han Allah kan kuma da ya karba wannan ayar hadisai da dama suka fassara ta Allah ya tabbatar da wannan cewa in an bayar sadaka Allah ke karba sannan ya fada hannun mai bara a irin wannan manzara sun lafi na wata rana an yi ba a gidansa sai da aisha da kyallawa na ta farko da fili za ta bayar sai ta dan shafa mun turare haka da ta miƙa wa almajiri ya tafi sai manzara ta wata a'a aisha yau kuma wani sabon ilimi aka samu sadaka in za a bar ta an sa turare ta ya rasulullahi sadaka kan tunda ga Qur'ani ya gaya mana cewa Allah ke karba kai ma ka tabbatar mana sai ta faɗa hannun Allah kai ya faɗa hannun Allah ji ai ga na sa mata a sa tunani inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban to kaga wanda sai ji abu kamar yadda ya da Allah ahadukum dalwahu la hafa Allah da ɗayan ku zai yi ƙaudugansa a rijiya kan tabbatar wa zai kasar da Allah kafin ta tabbatar irin wannan da dama ga hadisi a muslim manzo Allah ya ce an ji lahira Allah da tabbata babu ana maliki fa abtawti na kwanta jinya ba ka kai shi ne ba ba wa ce ba kai ba ku ka wanda rubu da ni ya rubu kana rubu da kai yuzaka ina ne zai ga shi kace amma a fi fulani kad marida falan ta udu la kuntu la wajadta inda bawa na wani ya kwanta duniya ba ka je ba da ka ji da ka sani a wuri yau na adama ita an kuma barantu sun yi ya da kada a duniya na zo na roƙe ka abinci ka bani abinci ka hana ni ya ce wa kai fa uku ka wa an taɓa kula da ni ya za a yi in baka abinci a ce kai ka ita hu wanda zai huwa jikin mu ni waya ji yau kuma ka ya za a yi ce kana mutum da ya ce amma a cikin ranar ba kadin taɓa maka nan لو لو أطعمتهم لوجدت الإثم يا ابن آدم اترك أيديك ولا تسقي يا كان آدم رمى النار بك وما شاء كاها أجيك يا رب وكذا وكذا أي قال أسد مريت تيجي الآن تقول للي يزيد فيك الإيمان وأن الله شاء الله هو التواب الرحيم شنو مليون فقط شبه مليون جنيه وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون
وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وقل إيمانوا الله يتبتك بني لعيكي فسير الله أمركم ورسوله والمؤمنون أما ياتي و ياتي كان نفعل الله من نفعلكم وسير الله أمركم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون to nan kuma yake fitayar da nan kuma da mummunan yake yi wancan da munafikai ake yi fitayar da kamar kuma zuwa su mutu da ila alim ne shi yasa a can da yake fitayar da wa amalakum wa rasulu ba dan su kallon ayyukan su mummunan aiki ne ba kuma rahama sakamakon za a mutu a lahira mai muni wayannan kuma Allah ne yake su aiki mai kyau ne ne imanu fitayar da wa amalakum wa rasulu wa mu'minun wannan ya shigar da cikin ayyukan yan siyasa da za su yi da wannan kyakkyawan zuciyar misali dan siyasa ne gina rijiyar bazzare sai kira yan jarida ga consultancy project na yi na miliyan kaza na sa wutar layi na biya wa yaran ɗalibai makaranta kaza na biya wa marasa lafiya duniya kaza mun nema mutane aiki daga consultancy na guda kaza to abin zai bayyana kamar riya a wajen amawa amma a gaskiyar magana dama shi dan aike ne kwantuwan suka da suka zaɓe shi su suka aike shi musu aiki idan ya yi aikin nan bai nuna musu ya yi ba in ya nuna musu ya yi yana so ce aikin da kuka aike ni na yi sabon ku na yi ba kuɗaɗen ku da na karɓo ga abin da na yi da su abubuwan da na karɓo ga abin da na yi da su ba zai zama ya ba saboda riya da kudin ka ne za ka yi ba kudin ka bane za ka yi da kayan ka ya abu mutane kudin ka ne ba ka aike ne su ma ka sai na zo na nuna na kafa shi ke zama riya ai kudin ka ne da a ce kudin su ne sai an yi siriya amma kudi ba za su bane kudi na jama'an da aka yi wa aiki ne waɗanda aka yi miliyan burtsatse da kwanciya da komai da haka sai ya zama yana cin fasayar lahu a marakun Allah zai ga aikin da kuka yi wa rasuluhu da manzansa wal mu'minuna mu'mini ma su gani su sheka kuma nan ma ko na kan ne musamman zakka ta sarilla malamai sun ce lallai ana so a yi ta a bayyane kuma a gaya wa mai karɓar ta zakka ce idan su ma shaida a lahira wanda bai fita da ka kuma ya gani shi ma ya koya to wannan shine amfani a bayyana amma in kace ina so ne amma yanzu in ne za a ce jari yayi da haka ba zan yi ba to wannan bayan yadda yake wannan muni lokacin da bayi ke yi wa ƴan uwansu bayi da yake kuma Allah ya ke wanda da haka wannan ya yi a fadiyar Allah wa amarakum wa rasuluhu wa nuna ثم وتتركون الى ايه بجد فتدعى خير يقول الله مثل ابي لك بويه والشهاده والنساء ابي لك بيديه فيذكركم بما كنتم تعملون يضاف الاباء ابي لك
وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم وآخرون مرجون لأمر الله إما يؤثبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم وآخرون مرجون لأمر الله وانا قال أنت آخرون أنت وآخرون آخرون قال أنت ونما حولكم أنت تولن سوني رجوبا guda uku a cikin guda goma ne bakwai ɗin su ne muka faɗi a baya wa aka wuna ta mutu ne a gudu ba wa yana da mutu da ya kwanta guda shida wannan wa aka nuna mun zo da kun mutu uku ne su ne karunu malikin nan da baratun rabe da hilalin kuma yasa su ne mun zaune da amrin lahi an dakatar da su su jira hukuncin Allah saboda da suka zo suka faɗi cewa ya rasulullahi yadda katun zai zo a gaba da suka faɗi cewa ya rasu lallahi ko wannan sai faɗa ce wallahi ya rasu lallahi ba wannan bane ba ba ban da wani uzuri kawai ka hala ce ina da dukiya ina da abin hawa ina da ƙarfi ba zan ma ka ba na zo mutum ya ba gaskiya ka yi fushi da ni ya tuba wa Allah daga baya ya yashe mu ya kai ma ya maka wahayi ka yashe mu akan yanzu in ma ƙarya ka yarda da ni daga ba Allah ya tona maka su ya maka wani ya ce maka ji maka yanki ne da kai da Allah duk ku tsane ne da haka su ne mun jauna da abin lahi an dakatar da su su jawo mutu Allah in ma yi asibo ko dai ya musu azaba wa in ma ya tuba alai ko kuma in ma yi asibo wa in ma ya tuba alai ko ya yace musu a nan wurin idan da bai fa in ma yi asibo ba to ai kuma sun kusa da ba magana irjani kuma na an ce murjau ne abu yawa na murjau ne amin lai daga arja a yanzu daga na aka samu murji'a wannan kungiyar murji'a cikin wato shira da aka yi murjau ne amin lai ma'ana an yi irjani an jinkirtar da hukuncin su je daga baya za a yi kirkirki to inda an faɗi in ma shi ba su mun gama nan amma in ma yi arzikin mutum zai fitar su وإما يجب عليه نظام كونا تسلى تكاني بين الخوف والرجاء كافي أرقى لكن لا كتب أبوانا هم سكاري أيش يمسوهنش وإما يجب عليه والله إن شاء الله عليم مسجد حكيم قلوب
الذين اتخذوا مسجدا ضلالا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون
الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرسالا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن لنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون الذين اتخذوا مسجدا إذا كنا آيات وكان أبو آمر الراهب ce abu rayan abu amir al-haq ba a ranar ba wani mutum ne a madina wanda a lokacin shi suka ɗauka babban malami a madina wanda ya shafi ilimin attaura da kuma daga baya ya yi tafiya ya je ƙasar rom ya gamu da sarkin rom sai ya shiga addinin kirista da ya dawo madina sai ya haɗa baki da sarkin cewa zai ware mutane a cikin jama'a munafukai na madina ya yi wani masallaci inda aka ka taru su shirya suna munafukai su haɗa cewa shi kuma sarki rum zai shirya lokaci da zai kawo hari madina a zo a karya gwamnati masu an tafi a kawo hari ba ka na sassan da sahabbai so da suka shirya wannan ya shirya masallacin ɗaya a cikin su filin gidansa ma ya bayar wato da gaita rum ke bayar wa don a shiga aljanna wani zuwa ga ya hada ce ba za ka shiga wuta aka gina masallacin duk da annabi sallallahu alaihi wasallam zai da kuka sun gama gina suka ce ya rasulullahi gashi mun gina masallacin mu saboda gajiyayyu da tsofaffi da marasa lafiya da masu uzurori iri iri ya rasulullahi muna gayyata ka zo mu samu albarka ka buɗe mana masallacin nan saboda Allah ya san da kyakkyawan niyya muka yi wallahi in aranna illa husna suna rantsuwa a nan da wanda ke kashi yashi kun samu na gama shi da su da yaki ta buka ba a dama yanzu a halin da ake ciki amma na muku a kan insha Allah in na dawo daga yaki zan zo in je masallaci manzo na sallallahu alaihi wasallam zuwa jihadi ya je can kafin ya dawo ma har sun bude wadansu sun fara sallah to da ya dawo alaihi salatu wassalam ya shirya zai tafi kenan sai wani aya ta sauka yadda ya yadda zai je wa dan Abdullahi ubangi sallah ko yake bayan ya masa sallah ne wala sallah da alaihi sauka amma shi wannan bai je masallacin ba ya shirya zai tafi sai ga ayoyi sauka cewa allazi nattakazu masjidan ya rasu da waɗannan mutane waɗanda suka yi wani irin masallaci na cutarwa masjidan diraran wato kasar littira saboda a cuci saboda cutar da addini da cutar da musulmi diraran wa tafriqan diraran wa kufran saboda kafirci saboda duk wanda za a tara a wurin makiyanka ne kuma suna haɗa baki da kafiran rom waɗanda ba su imani da kai ba imani ba ba ba wa tafriqan bainal mu'minina saboda raba kan musulmi a wannan watafiƙan bainar muminina a nan ne imam malik ya samu cewa idan masallaci akwai limamin daji aka yi sallar jami to yana zo ba za a ƙari ba sai dai kowa ya zama jami ta wuce gaba saboda gudu ta san ma da ƙa'idar sassu sarka to da ya karanta na wuri cewa in dai za a raba kan musulmi ko da ma a ce ba ina mummuna ba ne kada wani ya ce za mu yi mana sun zuwa ne sallah ku jira ku jira za su sallah su zai wuce shi nan to dan haka sai malik ya ake cewa in da limani rashi ba a jami biyu a masallaci ɗaya to amma shafi'iya ta ba da dama ana yi alhamdulillah mu malikawa ne mukan maimaita jami a bayan limani rashi ya gama dan me mun auna riba da tsara ne da mai asaran dan ila da ashirin da bakwai mu tashi da sallah na ranar ɗaya to gara ma da ke mana haƙuri mu tsallaka shafiya mu yi jantu bayan mu yi jantu bayan rashidi bayan rashidi ya kama nasa a yi dabbobi tun da dai ba wato wato ba mankunci bai mafumi ba ba nasu bai bai furta haka a jini ba fahimta ne ba da ke kuma alhamdulillah ta wasu malamai sun fahimci sabanin haka to idan mu samu dadin jirgi sai muka kamar yadda yake guje bismillah a sallah a duk fasiya mun san ko malikiya ba a yi amma shafiya ana yi mu ko muna yi muke yin muke kara bismillah wanda malikiya mun san ba sa yi to kuma su kuma malikawa ne alhamdulillah a wa tafliqan bainal mu'minina wa irsadan saboda dakatawa liman harabar laha wa rasular wannan masallaci sun yi kamar ofis ne saboda su rika taruwa su dakata wa makin Allah shi Abu Amir ya ce idan kun yi masallacin ku ya ku dan ana ku zo wannan zai ba ku fikewa ku tattauna abin da ku tattauna ba ma shi ba masoyansa ba za su ji labari to shi ne Allah ke ga mu gaba nan liman haraka Allah wanda ya yi Allah wa rasulahu da manzon din kablu duk ma kan gina masallaci shine Abu Abdul abin mamaki da ma musulmi yana faɗa ɗansa babban sahabi wanda yana cikin shuhada hudu hanzar ba kawai shahidi ba ne hanzala shi ne gafirul mala'ika shi ne shahidin da ganga ya ci an buga a tsaye da galaba a jikinsa da galaba ba lokacin da ya damu da gangan yadda wai ya gani ya shiga wanka bai amsa ta Allah da musa lalle wankan da na bawa ne amma su da sabon kira zai an sa aljihu lafiyar layi ne ko ta shiga wanka da haka bai shiga wanka ba sai musu ma a guje ya zari takwasunsa ya zari kayan dabarun yaƙi kawai ya tafi da janaba da ya je wajen yaƙin tabuka yaƙin ƙudu ya yi shahada da ya shahada sun taɓa da zo cewa ya ga mala'iku suna mar wanka a cikin ta mala'iku sun fi kowa sanin shahidi ba a mar wanka a haka ake kusa shahidinsa don me za su yi wa hamsala wanka ya aka yi sai Allah ya ce masa a'a ai amsa kiran Allah yana ganin shiga wakan da raba ma in Allah ya daura da wakan da raba ai ba amsa yanzu wani zaka kira yaki ne shiga wakan da raba Allah ya daura ma an kira yaki ne shiga shiga wakan ai Allah ya san da raba ne kira shi to dan da kuma ya shiga bai koyi to saboda tsadan su a wurin Allah sai Allah ya shigo rubuta mana su mar wakan da raba ma ne shi kina yi kan salatul malaika to dan wannan mutum ne wa yasalla liman haraba Allah wa rasuluhu min qablu kaga yin cikin hajji da yayi ke nan wani da yayi da Allah ah wa rasuluhu min qablu wa la ya'rifu ya zalla wa la ya'rifu kama karatuwa in aranna bima amma aranna illa husna wallahi da mun yi komai da shi alheri Allah ne shaida wallahi abu ne kyau mun yi ne don mu taimaka wa gajiyayyu ramammu a tsofaffi da na kafa su saboda wani an yi wani sama masallacin ka yayin ta kusa a nan unguwar su sallah wallahi Allah kuma yake ya fi sarrafa shi kuma Allah ya shaida wallahi shi kuma mai tazi mun kayyar
لا تقم فيه أبدا لمسجد نسجد على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين
لا تكن فيه أبدا لمسجد يسجد على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين لا تكن فيه أبدا يا رسول الله يقول تكرك أيا أمثلاتك يسلى ba kamar wancan ba za ta bin alaƙa su yi ba ne wannan yana jin tsayuwan har da sallah amma an yi ko ta ka masallaci Allah ya dace ba suna yi sallah la ta mutu abadan saboda kama in an ce kaman laila kamar kiyamun laili la ta mutu kar ka tsaya tsayuwan sallah a masallacin abadan har abada da masjidin ku ki ta'ala takwa masallacin banu amri ibnu awfi shi ya fi tantanta ka tsaya masallacin uba banu amri sun ne izinin manzon Allah sannan za su iya masallacin ku bayan wasu idi su kuma kishiyoyinsu a banu gudun ibn auf su ma suka je suka nema saboda kishi ya yan bakwai sai suka yi nasu masallacin da su jirayi ne kenan kuma a unguwa ɗaya shi yasa malamin su hana yin masallaci a makotan juna in ba da yawan jama'a ya kai a yi hakan ba لا تكون في أبدا لمسجد القدس فمثلا تلقوا أنا بالأمر ابن عوف شي يشك ما تا كتايا كيانا ثم القدس على التقوى أي من أجل يشك المسلم فرقا صور الله من أول يوم ترانا فرقا شي أكيد أجينا وا كافي قدس جاي أحق أن تقوم شي شي يشك أن تكاكي يا سيدي يعني saboda shi rijali a masallacin akwai mazaki ya sauko na an yi taɓa haru Allah da yake yana son su inna la yuhibbu tawwabina wa yuhibbu al-mutahhirina sai ya sa musu son tsaraka tsarki da tsarka jiki yuhibbu an yatahharu an tambaye ta da masallacin ku ba kuna tsarki kuna tsarki dan ne Allah ya wani da kuna son kai da kuna son tsaraka suka ce eh mu muna haɗa istijmari da istijai duka sai mun sa misali a zamani kamar ci in za shi gaban daki da ba su ɗauka turanci da gobe wallahi ba boko ba yaki ne ajiye shi shugaban daki ba boko ba ne ba turanci ba ne addini ne ga ayan kurani dini rijalin yuhibun an yatafawwalu ba su haka istijmari da istijai a wancan lokacin istijmari ana yi da zuwa su ne ana yi da abin da ya sauka bayan a yi da kashi da kobi don manzo a suna ci abincin dabbobin aljanu ne a barin su kamar yadda ana fasa kashi da cin abinci asusuwan an karanta shi kuma abincin aljanu ne to sai ya zama aka tafi sai saboda mun muna haɗa iskin jima'i da iskin jai sai mun sai mun tsarkake jikinmu da kishi ko wani abu da ya kamata misali zuwa zuwa wanda mutum yanzu kuma kishi ana gane ba sannan mu sa ruwa ba kawai mun yi da za ke bi da ruwa ba a'a sai mun tsaya ke da wani abu sannan mu bi da ruwa shi ne Allah ya gani Isra'i ta ga wannan ya tabbatar da ba musulmi mu fahimta cewa amfani da tushe addini ne ba boko ba tsarki da tsarkaka ne Allah ma ce yana so masu haka yikuna an yi tafa hawa yana so masu tsarka wallahi sun kuma tsaye da yanzu ba na mutu tsaye ne Allah na son mutane masu tsarki masu istijmari da istijmari
أفمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من اسس بنيانه ورضوان خير أم من اسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به فانهار به في نار جهنم جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين
أفمن سس بنيانه على تقوى من الله والدوان خير من سس بنيانه على شفا جرف النار وانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين أفمن سس بنيانه على تقوى shin masallacin da aka aka tafa harsashin gininsa tun farko akan tsoron Allah da yardan Allah da yardan manzon Allah sallallahu da izininsa ala takwa min Allah wa duwani khairun shi shi yabi amma usuka biyani ala shafatul biyani da makon yake au khairun ma usuka biyani ala shirki ko ala sauransu sai ya kawo wato physical example da bi ban tsoro ya kawo misali wanda yake na abin da ido na zahiri hannu zai taba kamar ciki zai ido ne a masallacin da aka kafa alzaninsa a daidai kaifi na bakin gaɓar jahannama ga daidai wani mutum shiga jahannama ga wurin da kaifi wato ƙarshen h wajen inda daga wurin taɓawa da shi jahannama shafa daidai bakin jirgin ne kuma wurin mai sanki sauƙin zanewa jin hari hari wato wanda ke zai sauƙin zanewa mai faɗawa ba kai kuma mai faɗawan in hara ka ga akwai kamar ka ce ka sa hu fan kasa hadama hu fan hadama to fan hara sai da kansa wurin bakin dama mai sauki ne ka wanne laka kuma bakin dama na wurin fadawa sai ya rubuce ya burma a hara da su ya burma ciki na ya fada shi na da dama su da dama Allah ke wallahi la yahdi kuma salina wannan shi suka da zaku ya yi ban tsoro akan kawai a kai rashin tsoron Allah ka ga wancan na alata ko min Allah ba sai alata jannati wai jannati ba a ake takwas wa diwani amma wannan kuma sai aka faɗi misali na zahiri wannan mutum zai ga kamar gashi a bakin ramin wuta to daidai bakin ramin wuta kuma wurin na da sanadin zamewa kuma ya gurma ya fada cikin jahannama ginshiki kan gini ma'ana da masu cikin masallacin su sun faɗa wuri wallahu la yahdi qawma zalimina Allah baya shige da mutane azzalimai su gane daidai in sun zo faɗa da Allah ba za su Allah ba zai shige da su su yi nasara ba a nan wurin shi yasa maza sun fada ayoyin suka sauka sai ya kira wasu matasa da cikin sahabbai ya musu umarni ku je ku rushe masallacin ku kona shi da gwani suka zo yake a mai da wurin wurin zubar da shara da gona to haka aka mai da wurin da kuma jira saboda wajen raba kan musulmi ne wajen tarwata haɗin kansu ne ta gani na nan gaba dole masallaci aka samu ya cika wannan sharuɗa na raba kan musulmi da kafin su da zakin su da tarwata haɗin kansu to lalle makomansa ya zama masallacin ya yi kama da wancan masjidin kula da kenan. Allah ya yi musulmi.
لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم wannan gini da suka yi na shiga na jahannama a na na raba kan musulmi laifi ne babba har abada wannan ginin ba zai gushe ba a zuciyarsu yana tabbatar musu da shakka da nifaqa kamar ba a ƙaba wani nifaqa fi qulubihim na wancan in illa an tubaqa qulubuhum har lokacin da za a nan illa yana nufin gida ba wai har zuwa lokacin imani da har zuwa lokacin da suke mu'ayana da mala'iku za a cire musu rai a cire zuciyarsu a keta a cire a zare musu rai su ga wuce lokacin da imani ba zai amfani ba to za su tabbata su mana shakka har zuwa wannan lokaci wallahi shi Allah alimun yar'i ne hakimun bari
إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيتكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم
لا يشتري من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوريه والانجيل والقران ونصر بآية بآية من الله فاستبشروا ببينكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم kaga an yi baya da kai kenan su waɗanda ake magana su a madinan nan ansaru su ne ahalin aqaba su suka yi bai'atul aqaba tun manzon Allah ta tattara bai zo Madina ba bai adu a dalilin su wannan ayat ayar mutanen ashabu bai adu aqaba a kan su da sauka lokacin da suka mutunta an nafta na shekara goma sha ɗaya su mutum shida suka dawo su sha biyu bari shekara ta sha biyu an nafta shekara ta sha hudu kuma sun zo su masa bai'a a magana a hijira to a lokacin da suka zo aka je aqaba su saba'in sai mai maganan su ya tashi wato shi ne abdullahi rawaha al'ansari ya ce ya rasu Allah ishtarik lirabbika wa linafsika ma shi'ta ka sharɗanta wa ubangiji ka da kanka duk abin da daga rawa mun gwada maka bai aka ya ce ashtarik lirabbi an ta'budu wa la tushriku bi shay'an wa ashtarik li nafsi an tamna'u mimma tamna'una anfusakum wa ahadikum yake na shakanta ubangiji na ku bauta masa kar ku haɗa masa tarayya da kowa na shakanta wa kaina kuma za ku ba ni kariya ku ba wa addini kariya da yadda kuke kare kawo na ku da yaran suka shiga su lafiyar da su saba'in suka yi bai'a to wannan su ne wannan aya take labarin su inna allaha sani allah ishtara min al-mu'minina anfusahum yayi ciniki da mu'minai ya sai rayukansu wato wannan masu bai'atul aqaba da su da dukkan wani mumini ma da ya mubayara har a kiyama ta tsaya an kusan wa amwalahu ya ya sayi rayukansu da dukiyarsu da me zai biya su da ya tsara hukun janna zai biya su aljanna kaga wancan ciniki na bai azu akawa shi annabi ne ma a cika ya yi ta buka ku fito mu je jihadi waɗansu da fitowa sun yi rikin ciniki ta ba da ciniki wannan da suka ga da kuma sun cika alƙawarin ciniki an je da su kaga mu na saba ayan anan wuri cewa an yi ciniki a bayan ya da cewa mu ciniki da yin cewa a da kuka a yi ma an gama ciniki da su a kawa bi an da rahmu da cewa Allah ya bayar da janna yuqatiluna fi sabilillah za su yi yaƙi saboda Allah su jihadi saboda Allah saboda daga cikin Allah fayaktuluna ko su kashe wa yuktaluna ko a kashe su وعدا عليه حقا الأولي وأن الله يوقع وكرف نجفي لا بتفع قول الله نجفي وأن يقن في التوراة والإنجيل والقرآن وأن الأولي حقا يكي أجل تتمنى سكباتا التوراة والإنجيل لكما القرآن cewa Allah ya sayi rayukan muminai da dukiyarsu zai biya su aljanna to a cikin masu cika alƙawari dan Allah wa man arsa bi ayatin min Allah wa yake Allah ta kawai shi yasa Allah bayan yin hukumar zai bada amsa dan tambayar ta amsa kanta in yace wa man arsa min Allah ilan wa yake Allah gaskiyar da shi ba ya bada amsa ba kowa ma ya sani wa man arsa bi ayatin min Allah shi duk masu sauran alƙawari ko ba yake Allah ta kawai wa man arsa bi ayatin min Allah fastashiru yubayyikum alladhi qumu min yawmi farin ciki da wannan shiriki da kuma kullum Allah sai rubuta da baya suke wa zalika huwa al-fawzul azim hakika wannan ciniki da Allah ya biya da aljanna ba wannan shi ne rabo da shi da rabo da kuma
السائلون العابدون الحامدون السائحون الراجعون الساجدون راجعون الساجدون الآمنون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين التائبون العابدون الحامدون السائحون الراجعون الساجدون الآمنون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين التائبون ga cikin sufofin mu'minan nan da aka ce a musu albishi da ma'ana wa bashiru mu'minina ko mutaibu na adilina shi za ka mutu ya rika wanda a yi musu rufu a aka yi fata a yi hukum taibu na adilina halina a mu'minan su ne ko kuma yana daga cikin sufofin su domin waɗanda da aka yi shi da su ko ba su cika waɗannan sharuɗan ba matuƙar sun cika sun ba da rayuwarsu Allah da dukiyarsu sun shiga yana cikin sufofin mu ne a tsari kuna masu yawan tuba al'adiluna masu yawan bautar Allah alhamiduna masu yawan gogen Allah cikin jin daɗi ke man shaɗuwar maka cikin nishadi ko cikin abin da ba a so kullum cikin alhamdulillah ya kuke hali alhamdulillah sa'idahuna masu yawan azumi na nashira bayan nazari manzara sanar ya haɗu ummati a siya ya haɗa wato al'ummatan ba su da tafiya daji yawon bautar Allah ina al'umma ta shine azumi abda'in الطائفون العابدون الحامدون السائلون الراكعون مسير الركوع والصلاة الساجدون مسجدا لامنون بالمعروف معصوم من الشرائع فإنكم يكون لك التائبون هزوا عن بعضهم بعضهم التائبون بكي والآدمين التائبون العابدون الحامدون السائلون الراكعون الساجدون اللازمون بالمعروف أنا سيكي والله ne kawo ne mako yake Allah ne kawo annabuna me yasa ya kawo abin da yasa ya kawo a ka'idar laraba idan kidaya na ɗaya da yake ɗaɗɗaya ne in an je bakwai kamar an gura nan da an je bakwai to in za a ɗora to an ɗora fiye da bakwai ana malaman larabawa suna kiran wannan malaman larabawa suna kiran wannan wakin wawu samaniya wakin takwas in dai lissafi da kai bakwai za a wuce bakwai za a ɗora sama su ja kawo misali da yake bai kullu salatu ko rabi'uhum kalbuhum arwahum bai kullu khamsatu sadisu kalbuhum rajman bil bayt wa yakuna sabatu yake huwa salihun kaga wani samaniya to cikin da ya kawo irin wannan guda bakwai a jere yana zuwa ya tafa su zai kawo wannan wani an yi kai masu umarni da kyan aiki masu hanyar mummuna والراجل منهم بالله ما سكي عندهم الله فمن يبشرهم في وقت الخير وكان نظر يجي وبشر المؤمنين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا أيك مؤمنكم سنتي ما كان يجي
ما كان للنبي والمؤمن والذين آمنوا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم
ما كان للذي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قرب من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم أنا منكما أما كان يوم ثمانية إذ التائبون إرنتا تتكين سورة التحريم ليجي مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات في قوم يجي وقت saboda an zo na takwas in dai aka yi lissafi bakwai duk ba za a kawo na ana zuwa na bakwai din ba a kawo wato na takwas ba za a ma kana min nabi wanda suna amanu an yi tafi kushi ne wannan aya a ta sauka ne lokacin da abu tsari Allah ya masa rasuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya sami shashi ya zo cikin bukhari da muslim a arawato daga sa'id dan musayyab daga babansa musayyab dan hasan al-mazmuni shi musa yau ya ce yanda lamma haka da ba da yin al-wafatu ja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya am kul kalimatu ashhadu an la ilaha illallah yace masa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya babba na ka fito ta kalma mai ko a halatu la ilaha illallah zan da in maka jayayya in tsaya maka ita gaban Allah cewa in maka hujja cewa lallai ka cika imani qul la ilaha illallah kace da yana na a lokacin akwai abu jali akwai abu jali da abu mai ta nauyi su bi suna gudu sai suna ce masa a can da ba an yi da abu tsari yanzu za ka ba hanyar abu tsari ka koma wata hanya daban ila jini mola zuwa ga wani sabon addini to fa ma za ka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yursiduha alaihi fa ma za la yukarrirani ma qala annabi bai kushe ne na nemi ta musu su ma ba su kushe suna nemi ta hakan da wannan da rubutun hatta kana akira ma kana huwa ala da ta tsani har sai a ƙarshe ya fara yake yana kan hanya tsani to anan sai ya rasu anan akwai riwaya ingantacciya daga sayyidina abbas na abu tsani ya ce wa manzon Allah dan an ga bakin sa na ya ce ya rasu rai ya faɗi abin da yake ji ya fara annabi ce ni da bai ji ba yace lalle ya ba an gama cin da wannan ibn isaka ya kawo tafsira sai ibn shan su sake kawowa duk ba da wani sun kawo wannan ibn sa'ad kaki wani ya kawo ta to duk sai wannan cewa ibn kafir shi ma ya kawo hadisi ya inganta shi a cikin bidaya wa cewa abbas ya ce wa manzon Allah ya rasulullah ya kuma ya inda ni na ji na wani shi bakin su an gaina ne to in da su ya rafa bayan mana hajjar da aka ba sai ya ce duk kuma da in yadda ya gashi ala'ayi hali ya rawaito ya fa to sai manzo an zuwa ta ce da askar shirar da daga malam kunha an ka wallahi yanzu ta nema maka gafara in dai ba Allah ya hana ne ma ba ta nan zuwa ta kuma shi alƙawari ta nema maka gafara din sauran sahabbai da iyayen suka mutu suna shirka su ma suka yi ma nan iyayen gaba annabi ya yi wa babban su mamu ne ma nan ka ga wasu kila da su sun shiru ba wanda zai mu kila da Allah wanda ke kuma sun da sai da suka nema sannan wani ayan kuma su ma suka nemi da wani wannan ayan kuma ce ma kana lin nabi wannan sina amu an yastafiru al-mushkila bai kamata ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wanda suka imani irin wannan ma kana a alqur'ani ko dai ya zama ala wajin nafi ko ala wajin nahi in ya zo ala wajin nafi a kamar da cewa ma kana lahu dilla qawlan alaba ba da ta da ya ko da Allah ke yi haka wa ma kana lahu dilla imanaku ala wajin nahi kuma kamar ma kana dinna ji wala dinna amma nan nahi ba nafi ba kamar yadda ya zo وما ك... وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله شيما نحن الله بحالته وبالفعل الوابع الله يقول لكم شيما نوتا ما كان يقول لنا ان اي نستكي مسلم اذا بلغ المشركين كمشركين ولو كانوا يريدوا بقول عليهم لما فتاتا من بعد ما تبين لهم انهم اصابوا في الباين يا بين مسلم شيوا متعلم لهم متعلم وما كان ما كان يستكي
وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وما كان استغفار ابراهيم ياتي الا عن موئله وعدائيا فلما تبين له انه عدو لله تبرا منه ان ابراهيم الاواه حليم cewa ibrahim ya yi wa babban sa'ada addu'a ai alƙawari ne ya mata ce sa'astagfiru laka rabbi innahu kana bi hasiya salamun alayka sa'astagfiru laka rabbi alƙawari ya mata cewa zai yi masa gafara daga baya da ya gane cewa baban nan nasa ba ne ba zai imani da muke na kafi tabarra alim lokacin da ke ina zura awon minkum wa mimma ta'budu min dunillahi tabarna bikum wa bada bainana wa bainakum adawatu wa badaw abadan hatta tu'minu billahi wa yawmil to nan hadda babban baki ya faranta inna ni bara'un ma ta'budu ya faranta ga kansa inna ibrahima allahu halim hakika ibrahimu mutum ne mai yawan ambaton Allah da a wajen cikin Allah wato kuka ne irin na tsoron Allah musamman an ce ya kula da an tambayi manzon Allah wato ne ma ne ta yi da Allah yace kasiru ta'awuhu zikrillah ko kasiru yana yawan karaji in yana cikin kirjinsa ake kina wannan karajin na ambaci Allah Allah ah ah yanzu sana yi har wajen minti in yana sanda ana jin wannan karajin ta'awwan halimu me yawan haƙuri ne me baya kama wanda ya masa laifi
وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم وما كان الله ليضل قوم بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم ba Allah baya kama baya batar da mutane bayan ya shirya da su duk wanda zai fara sabon Allah ranar farko da ta taɓa yi ba ka'ida sai ya ji zuciyar tana da wani ba in ba ka tambayi ko tsohon mashayi da ran da ya fara ta a matsayin sanar shi da ka ɗauka yau ba zai ce zuciya tana ta ba ka mutu ba ba haka ko da tsohon masalaci zai gaya maka ranar farko abin ya yi ta kan zuciyarsa na yi ko ba zai yi ba saboda hattari bai da rufa ya tafi sai Allah ya bayyana ma abin da ke tsoro in ba ya ja ma ku to duk wanda suka ga bayan sun shirya sai Allah ya bayyana musu abin da suke tsoro to ya tsorata su ga bari kada in zai ga nan sai ya bi sai ga ba su an ayati da ke ta kabaru da kai ha wajen rabbul la ilaha illa inna Allah bi kulli shay'in alim Allah mai yawan imam ilimi ne a Allah sai ne kan kuma inna lillahi إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير إن الله له ملك السماوات والأرض والميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير Allah nan dai shi ne wanda yake mallaki da sammai bakwai sai bakwai duka nasa ne mai rayawa mai kashewa wa ma da gudu bin lahi wa yiwu wa la nasir ba guda wani majincin lamarin kuma bayan Allah in ba shi subhanahu wa ta'ala
لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة الأسرة والأنصار الذين اتبعوه في ساعة الأسرة من بعد ما كان تزيغ قلوب فريق منهم فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم
تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار والذين اتبعوه في ساعة الأسرة من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم wannan aya ta sauka kan mutum uku da kuma dazu wa aka wuri mutum da amin dai su ne waɗannan aya ta sauka kansu kafin mu mali da baratu rabi da ilalin kuma yau kamar sun karanta jiya Bukhari mutum da su da su kawo cewa ji suna Abdurrahman ibn Ka'ab ibn Malik yana lokacin da baban da su ba shi yake kan baban jagora lokacin baban ya ya maka je baya ne to shi ya rawo kan baban shi lokacin da zai yaki da kuka ban taba fara har ina da halin zuwa yaki kamar shekara da ban taba fara abu ma wala kuma da shi ba sai a wannan shekara gashi kuma cikin karfin rana ne in ma ta yi daɗi annabi kuma bai koya yakin ba ya faɗa yakin nan da ya nisa idan kowa shirya ni kuma gani ina da hali ban damu da shirya ba na shirya yau na shirya gobe aka ce da ba wani shirya annabi zai fita na ce ba komai ai ina ba da sana har sai aka ce annabi ya fita ba komai ko suna hanyar su tattar su kwana biyu sai na duba da ifar daga yau ba wanda ya rike daga wanda ake tuhuma da munafiki sai kuma wanda Allah ya warke shi a kawo gungu ko mutum na ce ina lillahi wa ina ilaihi raji'un hankali na tashi kafin na kama shi a shi annabi ya ambace ni a can wani da ya zo ya gudu shi yana san abin ya ɗauke hankalinsa sai ba a kan da shi a bakin masa a cikin sallallahu alaihi wasallam to a ƙarshe annabi da ya dawo aka zo ana ba shi gudu shi ma sai zo da na zo da an ina tunanin wani an ya zama ne kafin ni ba ya mai gaskiya ya gani tabassama tabassuman lilma ya yi murmushi irin murmushin wanda ke fushi da yake mutum zauna na zauna ka ba me ya tsaye da kai baka ji yaki ba ya ja ka da wallahi da duniya ta haɗa mu da kai ina da daɗin ba ina da ɗan yadda zama ka kai da ni ka nema mun ba fara ba amma ba zan tafi haka ba domin in na yi haka Allah zai tona mu asiri ya ba mu hari ya tsine mu kai baka kai baka tsane ni har dai in shiga wuta to da haka bari ga ma kai wallahi ya rasu da ba abin da yana nuna in ban da cewa ka tsara to da mara suka yi yanzu idan kuma ya kuma yi ke shi kenan annabi ya ce wannan a tafi sha'anin su ba su farko ya ƙara magana da su har aka kwana hamsin bayan kwana hamsin kuma kuma ta fice mun faɗa cewa bayan kwana arba'in ake matan su bi gida bayan kwana hamsin wannan a yake sauka a nan ne gafar su ya sauka da ya zo annabi yake duk da uwar ka da ya zai gaba ka taɓa samun rana mai zai ka kamar yau ba. Shi wannan ya ce sauka nuna lokaci ya yi Allah mana gafara. يبتعد الآن إذا مر المؤمن يحسن الشيء يختار الله على النبي والمؤمن والأنصار أن يحسن وذيك الله زيادة مولانا الشيء يشفيع هو يذكر سوء النمر التي يدعى في وراء وما كان في قوم أساس إن شاء الله أنا جريتهم قوة لقوة جماعة سلوس كبيرة كبيرة سلوس أجيبه القرآن إن شاء الله الله يقرأ مرحبا لنا شكرا